بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زي muke magana yammaci ne na lahadi daren litinin dare ne na sha biyu ga wata al-muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina alif dari hudu da arba'in da bakwai daidai da yau na nan wata shida ko shida ga watan bakwai shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiya wanda masallaci mai albarka masallacin juma'a na jarar qur'an da ke nan ganyen oda a garin saminaka muna ci gaba da gabatar da karatu ne a cikin littafin al-irshad ila sahih al-i'tiqad wa ar-radd ala ahli shirk wal ilhad wallafar al-allama salih ibn fawzan al-fawzan حفظه الله تعالى ورعاه littafin da ke karantar da mu tauhidi da kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da ƙoƙarin ƙulla kyakkyawar alaƙar da ke tsakanin Allah maɗaukakin sarki da bawansa. Allah muke roƙo ya dace da mu da alkhairan duniya da lahira. Muna nan wannan shi ne darasinmu na ɗari da sittin da hudu a cikin jerin karatu wannan littafi. Kuma idan jama'a ba su yi manta ba, muna nan ne yayin da malam ke mana bayani dangane da al'iman bil yawmil akhir. Rukuni na biyar daga cikin rukunin imani guda shida shine imani da ranar ƙarshe mun yi jawabi da bayanai dangane da waɗannan kwanaki masu tashin hankali waɗanda za mu rike su a nan gaba Allah ka sa kyawun ƙarshe don haka muna nan a gaba da malam ke nuna mana muhimmancin imani da rana ta ƙarshe an gane wannan shine al-yawmul akhir ita ce rana ta ƙarshe amma tana da sunaye da yawa waɗanda Allah madaukakin sarki ya ambace ta da su a cikin alƙur'ani wanda za mu yi su insha Allah malam ya shiga da cewa a can baya mana bayanin cewa yin imani da rana ta ƙarshe yana sa mutum ya zama yana yawan kyawawan ayyuka kuma yana yin tattali da guziri domin riskan wannan rana alƙiyama jama'a alƙiyama gaskiya ne kuma kowanne mu zai je ta sai dai ba kowanne mu bane yake da guziri wanda zai yi shi gaban Allah subhanahu wata'ala ita shan guziri Allah ba bani kyakkyawan guziri tafiya ce mai nisan gaske to wannan kenan to malam bayan ya gama na wannan bayani yau kuma sai yake cewa a gaba ta gaba yace kamar annal imani bi hadha yau kamar yadda yake imani da wannan rana da za ta zo yahmilu ala thabat inda liqa'i a'da yana taimakawa mutum wajen tabbatuwa yayin haduwa da makiya a wajen fama والصبر على الشدائد sannan imani da ranar alkiyama yana sa mutum ya yi haƙuri da abubuwa masu tsanani an gani dukkanin wani abu mai tsanani to lallai imani da ranar alkiyama yana sa ka ɗan yi sanyi ya zai da muke rayuwa a najeriya nan wannan yan siyasa irin waɗannan mutane da muke da su wanda suna cikin jin daɗi da fantamawa da abubuwa iri-iri jin daɗi sun ba talakawa a cikin fitina a cikin bakin talauci zai shaƙi makogwaron talakawa yanzu idan mutum ya tuna akwai ranar alƙiyama ba akwai ranar da zai zo shi ma ya bi layi a dinga ɗiba daga kyawawan ayyukansu ana biyansa ko kuma a rage masa wani abu na nauyin zunubai a jibga musu don Allah ka ji sauki ko baka ji wannan dalilin ne ma sa ba za ka tashi ka yaƙe su ba domin inda babu alƙiyama jama'a musamman mutanen arewa da muka yi imani da Allah mafi yawan ko da ba mu imani da ranar alƙiyama ba to da irin sai kudu zani kasu in gudu saboda galibin su arnani za ka tafi cewa sun yi imani kawai rayuwar duniya in ta kare kawai ta kare don haka duk wanda kai kokarin taba maka wani abu na rayuwar ta duniya sai inda karfin sa ya kare an gane wannan shi ne bambanci zai fito ya fito da kai iya karfin sa don shi ya san daga nan ba shi da wani sauran jin daɗi kuma sai balbalin bala'i kuma har abadan abada babu ranar fita daga wannan bala'i Allah ka tsare mana imani to kun da malai ya faɗa wannan tunawa da ranar kiyama imani da ita zai sa ka tsayu a wajen yaƙi hiraqal azimur rum da ainihin wato hormuzan wanda yake shine azimu faris shugaban ƙasar farisa ƙasar iran a yanzu a wancan lokacin kafin shiga musulunci sun yi ta fantamawa a duniya sun ji daɗi suna da adadin sojoji masu yawa ran da aka tura wani kwamanda daga cikin kwamandojin musulunci cewa ya je ya magana da shi ku zama ya yi da ya tashi za a ga ya zuwa ya bayyana ga a shekara irin mutane da ya tsadin da ya zo sai ya zo da mashi a hannunsa sai dinga jin wannan mashin a kan red carpet da ake shimfiɗawa tun zamanin da ake sa wannan red carpet aka ce shi ne nan wakilin musulmai haka ya dinga jawo wannan mashin yana tsaga wannan shimfiɗar suna jin kamar ana tsaga su ba ruwan shi da maganar shugabansu shi wakilin musulmi ne ka tura shi wajen shi ce kowace irin mutane ne me kuke nema dukiya ce ba kuma mun kyale ne rayuwar ku ci aba wannan bane mun zo ne mu jannata muku addini ku yi imani ko kuma kawai mu yi yaki mu mutane ne wanda ba mu rayuwar duniya ba mu mu to ba muke nema ce iye ɗaya daga cikin kwamandojin kuma na musulmi yake cewa to mu dama an gaya mana cewa ku rumawa jininku yana da zaƙi shi yasa muka zo mu sha jininku hankali sai ƙara tashi ta ce wallahi ban taɓa ganin mutanen da suke da tsananin yaƙi waɗanda suke bin mutuwa suna neman taɓa kamar waɗannan mutane shi kuma duk wanda bai yi imani da Allah ba baya da wannan mutuwa saboda ya san daga lokacin da aka ce ya zo gargara rai ya zo fita shi ke na rayuwarsa ta ƙare mummunan makoma ta riga ta gama tabbata gare shi Allah ka tsare mana imanin daga jama'a ku wannan yake sa mutum ya haƙuri akan tsanani kama qala ta'ala fi qissati talut wa junudi kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi a qissan talut da rundunar sa wai talut wani sarki ne wanda banu Isra'ila suka nemi Allah ya ba su wani sarki wanda za su yaƙi a ƙarƙashinsa Allah ce da su shin ba ku ganin cewa idan aka wajabta muku yin yaƙi ba za ku yaƙin nan ba ku ce me ke gare ba za mu yaƙi ba alhali an fitar da mu daga gidajen mu an kore mu an raba mu da ƴaƴayen mu amma lokacin da aka wajabta mu za ce yanzu yaƙi ya zama wajibi a kan su da ce ta wannan sai suka bijire sai suka juya baya illa qalilan minhum sai ƴan kaɗan daga cikinsu da suka matsa في النبي سيدي شوى إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا شي طالوت ألا يا يكون كشي أمدين شيني وا شيني تركي شيني جابورا قسم إسرائيل يهودي مالا suka ce wa Allah anna yakunu lahu mulku alaina ta yaya zai zama shi ya fi cancantar mulki akan mu ونحن أحق بالملك منه alhali mu ka fi cancantan wannan jagorancin da mulkin wallan yin ka sa'atan min almal gashi ba shi da yawan tarin dukiya sai Allah bai ce inna Allah astafahu alaikum wa zadahu basqatan fil ilmi wal ism Allah ya zabe shi akan ku kuma ya bashi yalwar ilimi da kuma girman jiki da ƙarfi na fatan gane wannan to bayan Allah ya nada musu wannan sarki sai aka zo za a tafi wajen yaki nan ma sai Allah ya ƙara jarraba su da me musu jarrabawa to shi ne za mu zo musu an gane wannan yanzu ga shi nan an je wajen gwamzawa an kama hanya kishi kuma ya kama su a su bar wajen ne gaba ɗaya suna ce musu mutu ne in za su shiga su shiga in za su shiga su bar wajen wannan yana daga cikin abin da yake da muhimmanci mutum ya kiyaye kullum ba ko da yaushe ba ya dan adam idan ya samu ni'ima yake gode mata a lokacin da take asalin ni'imarta la'alla sai ta tsere mata sannan sai yi sannan ya cewa zai iya binta ko zai iya gode ma Allah subhanahu wata'ala ainihin wato a kanta jama'a an fahimci wannan ko Allah ta'ala ya tambaye shi to sai ma ya ci gaba da cewa fi qissati talut wa junudihi hinama laqaw aduwahum yayin da suka hadu da makiyansu alladhi yaquhum fil kathrati wadanda sun fi su yawa ba'da ma jawaza nahara al-imtihan bayan ya ƙetare wannan kogi na jarrabawa an gane ولم ينجح منهم إلا القليل باب wanda ya tsira daga cikin su jama'a sai yan kadan kun san me faru Allah ne ba da labari falamma qasada qalut bil junud yayin da qalut ya fita da warandinarsa za a ji a gwabda yaki dama waɗancan sun ninka su yawa kun gane wannan to amma sai Allah ya ce inna allaha mubtaliikum bi nahar Allah ne jarrabe ku da wani kogi faman shahida minhu wata ƙorama duk wanda ya sha daga wannan ruwan falaita minni to baya tare da ni zai juya ko dai ya koma gida ko ya koma cikin rundunar maƙiya mun gane wannan eh wa man lam yat'amhu fa innahu minni amma wanda bai sha wannan ruwan ba to yana tare da ni sai Allah shi illa sai fadi shi musu illa man taraba ghurfatan bi yadi sai dai wanda ya dai kamfata haka da hannunsa ya sha Allah ya fa sharibu minhu illa qalilan sai duk kusan dukkan suka sha wannan ruwan sai ɗan kaɗan to kaga su waɗanda suka sha sun fita daga cikin binan wane ɓawarin waɗanda suka ɗan kamfata ɗaya da waɗanda ba su sha ba su ne waɗanda Allah ya tace su a matsayin rundunar ɓarutu kuma su ne wanda Allah zai ba su nasara kaga a cikin kowane lokaci sai Allah ya tantance tsakanin mai imani na gaskiya da mai ƙarya cikin imani tsakanin mai imani tsakanin da shi da munafiki kamar da Allah ya faɗa musulmai ko la hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين كاذب Allah sai ya san su wane ne masu gaskatawa sannan su waye masu karyatawa sannan Allah gaba yake wa la ya'lamanna Allahu alladhina amanu wa la ya'lamanna almunafiqin lallai tabbas sai Allah ya san masu imani na gaskiya kuma sai ya san su wane ne munafiqai Allah ka tsare mu daga munafiqai to babu wanda ya tsira sai ‘yan kaɗan daga cikinsu. Falamma ja kama ƙwada ta'ala Allah maɗaukaki ya ce, Falamma ja wazahu yayin da suka ƙetare wannan ƙorama, huwa wallafi na amanu ma'ahu shi da waɗanda suka yi imani tare da shi shi ƙwalu su kenan. Ƙwalu sai zarminar suka ce, yaran nan sun fi ya da manzon Allah ku fi an gane wannan qalu suka ce la taqata lana al-yawma bi jalut wa junudi mu dai kam a yau ba mu iyawa ba mu ima waɗannan sojoji na ƙwalutu an gani ofin jaluta da rindinarsa shi sarki musulmi shi ne wani ƙwalutu sarkin arna shi ne wani jalutu an gani ya ce to lallai la ƙwaƙwata lana liyauma bi jaluta wa jirudi a yau mukan ba mu da ƙarfin iya tunkara da iya fito na fito da wancan rindina تجالس جالس نفسه قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله sai waɗanda suke zaton cewa nan ba zato irin na wanda muke nufi zato zato wannan a tabbas waɗanda suke da yaƙini tabbas cewa annahum mulaqullah lalle su nan za su haɗu da Allah a ranar alkiyama ce kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah masu imani da sha'a yo yaso nawa nawa ne ai da yawa akan sami wata rinjina ƴar kaɗan ta yi rinjaye ta yi nasara akan rinjina waɗanda suke masu yawa an gani bi idnillah amma da izinin Allah sai Allah ce wallahu ma'as sabirin Allah yana tare da masu ne haƙuri shi yasa da suka je za a kwabza walamma barazu li jaluta wa junudihi yayin da suka fito aka zo ga rindinin jaluta ga ta qaluta aka zo za a kwabza sai masu imanin nan suka ce rabbana afriq alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'ala al-qawmi al-kafirin ya Allah ka kwararo mana haƙuri ka kwararo mana haƙuri a cikin zukatanmu mu iya jurewa mu dage wajen yin wannan yaƙi ka tabbatar da digadiganmu kada mu juya baya mu tsere yayin da ake wannan yaƙi sannan ya Allah ka taimake mu akan waɗannan mutane kafirai me Allah ce fahazamuhum bi idnillah nan take sai waɗannan rindina ƴan kaɗan sai ta yi nasara akan wancan rundunar mai yawa da izinin Allah wa qatala Dawud Jaluta annabi Dawuda ya kashe Jaluta wa atahu Allahu mulka wal hikma yana yin wannan ko Allah ya bashi adaba annabi bane sai Allah ya bashi ya bashi ilimi ya bashi kuma hukunci a hannunsa wa 'allamahu mimma yasha Allah kuma ya sanar da annabi Dawuda abin da ya so da jama'a kun ji Allah sai ya ba su nasara to imani da ranar alkiyama abinda ma ne ke nuna maka yana sa ka iya jurewa wajen gwamza yaƙi saboda me ka sani Allah ya ce wala tahtabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun kada kai zaton waɗanda aka kashe su wajen yaɗa kalmar Allah amwata cewa su matattu ne a bal ahya'un sunan rayayyu ne inda rabbihim yurzaquna ana azurta su ana ciyar da su a wurin ubangiji sannan farihina bima atahumullah min fadli masu yin farin ciki ne da abin da Allah ta'ala yake ba su na falalarsa ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم yahzanun kaga duk wannan yana tabbatar maka da menene cewa tabbas wanda ya mutu a wajen yaƙi ana sa rai Allah madaukakin sarki zai shigar da shi gidan aljanna kaga wannan yasa ka samu nutsuwa da yaƙini cewa ai ko an kashe ni ma ba komai imma nasru wa imma shahada ko dai ai nasara ne ko kuma a samu shahada Allah ta'ala ya gafarta musu a wurin yaƙi كما أن عدم الإيمان كما أن عدم الإيمان بهذا اليوم يحمل الإنسان على الكفر والمعاصي وعلى الظلم والعدوان والبغي والفس- والفساد كما يدعى رشد إيماني لون الرانا تقرشي زي سا وأن أدم يدنك كافر شيء وألا يدنك أيك تساؤ يدنك ذلك شيء تشوتمتاني يدنك إيتري إياكوكين الله والبغي يدنك يمبغتاه yana zalunci wal fasad wannan ke samu mutane ke yin barna kun gani saboda me shi wanda bai yi imani da ranar alkiyama ba yana ganin idan ya cuci mutane kamar ya ci banza ne ha yau yau shawara ta da kiyama ba haka bane ɗaya daga cikin su shine wa al-As ibn Wa'il as-Sahmi mahaifin su Amr ibn al-As katin arni ne a garin makka ya zo ya sami habbabu ibn al-arab makeri ne yana kira ya sayi kayan kira a wurinsa ko makamai ne ko wani abu ya na shi kudin ya buga ya buga ya biya shi ya ce kai an ki ba za a biya ba ya ce in in ba muka je lahira za ka biya ni ya ce kai ƙarya kake ai mu an tada in ma za a tada kiyama in ma an tada mu za a ba mu tarin dukiya da kuma tarin kaya kamar yadda muke da su a nan duniya Allah sai shi a afara'aita allazi kafara bi ayatina Allah ce shin ka ga wannan wanda ya karyata ayoyinmu ko bana baka labari ba akan wannan wanda ya kafa cewa ayoyinmu wa qala kuma yace la'utayanna malan wa walada za a bashi tarin dukiya da kuma ‘ya'ya a lahira abbala al-ghaiba shin ya leka allon gaibi ne ya hango abin takhara inda rahmani ahda ko ko ya yi wani alkawari ne tsakanin shi da Allah mai rahma Allah ce kalla a'a zai sani sanaktubu ma yaqulu za mu rubuce abin da yake faɗa wa namuddu lahu min al'azabi madda za mu masa ƙari ninkin ba ninkin ɗin azaba akan wacce za mu masa saboda me ya kirkiri ƙarya dingina ga wani ya dingina ga Allah wa namuddu lahu min al'azabi madda sannan wa narithuhu ma yaqulu za mu gadar masa wannan abin da yake faɗa an gane wa ya'tina farda shafi ɗari biyu da sittin da hudu ne alkufi a naka ɗari biyu da sittin da hudu an gane yawwa kusan layi da takwas haka an gane wannan to wannan shi ne abin da shi ya yi kun ga ya ki kirkari ya dingina wa ne Allah nan take Allah ya mai da martani yace wa namuddu lahu min al'azabi madda wa narithuhu ma yaqulu kuma za mu gadar masa wannan abin da yake faɗi na ƙarya sannan wa ya'tina farda zai zo mana shi kadai tilo ba dukiyar ba ni za mu gadar da abin da ya bari a duniya dukiyarsa za mu gadar da ita ga mu gada a duniya amma shi din zai zo mana shi ɗaya kwal ba magana wata yaya kaga ba dukiya ba mai ba yaya shi ƙarya yake to wannan dalili yasa za kafirai suna yi duk abin da so ga dama shi yasa duk yadda kake ganin kafiri yana da wani tarin makamai yana da tarin technology suna da makamin nukiliya na rantsa muku da Allah har yanzu suna tsoron musulmi zuciyarsu a cike take da tsoron mu mu ne kai baka kafin imani da Allah mu tsayi tsayi wa daka akan abin da Allah ya mana alƙawari duk mun gare da Allah wannan da yayi yasa kakkanci ya kama mu zama muke shan wahala kasashen da ya kamata su tada da akan Falastinu irin cin kashin da ake musu sun kafin komai ana tsanin asuwa na nukiliya ba su ba mu kariya mu ba su kuɗi kamar mun sai tsaro a wurin su ne haka manzon Allah yayi haka sahabbai suka yi haka sauran jagororin musulmi suka yi a duniya ba haka suka yi ba waɗancan mutanen da ake gani masu ci gaba jama'a su ne cima baya a da a tarihin musulunci amma ku duba yadda sama ta juye ta koma ina ta koma ƙasa Allah ka daidaita zukatan musulmai za ka jama'a ku ji shi yasa za ka tadda wanda baya imani da ranar alkiyama komai zai maka shi yasa duk mutumin da kaga matuci ne zai cuci wani filinsa zai cuci wani cinye gadonsa zai cuci wani ya kwace dukiyarsa zai zalunci wani ya yi zirda yar wani ya yi kaza da kaza ya ci kuɗin wani ya kibiya wallahi wannan bai yi imani da hisabi a ranar kiyama yana ta sakamako ne duk wanda kaga wannan ita ce ɗabi'arsa baya tsoron abin da zai je ya dawo Allah ne ya faɗa da kansa za mu zo mu ji a karatu qala ta'ala Allah mana ku yi shi innal ladina la yarjuna liqa'ana lalle waɗannan waɗanda ba sa fatar haduwa da mu kaji yo ai sai kana da imani zaka fatar haduwa da wani faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan to ba su da aiki na kwarai Allah ya ce lalle waɗannan waɗanda ba sa fatar haduwa da mu ورضوا بالحياة الدنيا كما سك أمنت دراي والدنيا وطمأنوا بها كما سك نصود إتا والذين هم عن آياتنا غافلون da waɗannan waɗanda suke rafkanannu game da ayoyinmu Allah ce ula'ika ma'awahumun naru bima kanu yaksibun wurin waɗannan mutane su ne waɗanda makomarsu wuta ce saboda abin da suke aikatawa saboda abin da suke tsoro wuta na aiki kaga anan Allah sai nuna maka waɗanda ba sa fatan haɗuwa da mu kenan ba sa fatan samun mene fuskan Allah a ranar kiyama suna ƙayyata tashin kiyama suka laifi da rayuwar duniya ku karanta waɗannan ayoyin a suratul hud me Allah ya ce من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها duk wanda ya kasance yana kan rayuwar duniya ce kadai da kyalikyalanta nuwaffi ilaihim a'malahum fiha za mu cikanya musu sakamakon waɗannan ayyukan nasu a cikin wannan rayuwar ta duniya wa hum fiha la yubkhasuna anan duniya ba za a tauye musu komai ba amma Allah ce ula'ika ma'awahumun naru bima kanu yaksubu ko oke ula'ika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wadannan sune wadanda a lahira ba su da komai sai me sai wuta Allah ka tsare mu wa habiqa ma sana'u biha duk abin da suka aikata a duniya ya lalace ya gurbace sannan wa batilun ma kanu ya'malu duk abin da suke aikata wannan fata ce kaga ashe rashin imani da ranar alkiyama ya hana su yin aiki na kwarai wanda za ka haɗu da shi a wurin Allah ballantana ma Allah yi musu sakamako sai su tsora yin barna da mugunta da cuta da kafirci da zalunci da ƙetare iyaka duk abin da suke yi وقال تعالى هكذا الله ملك يجي إن الذين يضلون عن سبيل الله للي وتلك فتر متعي قبر هنير الله لهم عذاب شديد سنال عذاب من سنني بما نسوا يوم الحساب سبود أبدا سكي واتي لشي نإيمان رجل القيامة يوم الحساب أراني إلى الدقر عيش وأن تذوبا يكسع النبي داود عليه السلام Allah ya rubuta annabi Dawuda cewa ya kai Dawudu mun sanya ka zamto khalifan Allah a bayan tsaka kai hukunci tsakanin mutane bisa ga adalci kada ka bi son zuciya sai ya fitar da kai ga barin hanyar Allah lalle waɗannan waɗanda suke fitar da mutane ga barin hanyar Allah suna da azaba mai tsanani saboda abin da suka manta a ranar hisabi wa qala ta'ala haka Allah ta'ala yace ara'aita alladhi yukazzibu bid-din kama ne labari game da wannan wanda yake ƙaryata sakamako kalmar addini ma'anarsa guda nawa ne ran na faɗa zan ƙara gana ta kuma yau amma ga ta kun manta kalmar addini ma'anarsa guda nawa ne a larabci kun yi shiru ma'anoninta guda biyu ne kamar yadda malamai ke kai aka ce aka ce addinu bi ma'ana al'amal duk wani aikin da za ka yi na bauta wa Allah sunan shi ne addini sai na biyu shine aljaza'u sakamako maliki yau biddi mamallakin ranar yauwa an gani shi sa ibn abi dawud ya ce wa din bi kitabillahi was sunan allati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu أرأيت الذي يكذب بالدين الله شكرا ما labari game da wannan wanda ya ƙaryata sakamako ko yake ƙaryata sakamako in kana son ka gane wane ne fa zalika alladhi yad'u al-yatim shine wannan wanda ke hankada maraya kan haƙinsa duk wanda ka yana cinye haƙin mutane ya ci haƙin maraya ya ci haƙin wani ya ci haƙin mara ƙarfi kuma ya yi murfifi kila ma har da maganan wani zai ma wani kai kun ka sake magana din taka ka taka ma wuya ba a yi ana yi wani za a mishi dukiyar wani yaro dan karami dan jarumi shi ai zai dan jujjuya ne zai kaza ne ya lalata dukiyar ya cinye ta ko ba yi ana yi da yawa ma ga sunan to Allah ya hana to sai ce in kana so kaga wanda bai yi imani da sakamako a ranar alkiyama ba mai kare ta sakamako shine wannan wanda ke hankaɗe maraya daga kan haƙƙinsa akwai ɗaya daga cikin manyan malamai wanda ya rubuta littafinsa a kan mufradat al-Qur'an al-Karim na manta sunan littafin da sunan malam rahimahullahu ta'ala yana cewa yad'u al-yatima ala haqqihi لأنه لا يخشى عقابه yana tunkuɗe maraya ne ya hankaɗe shi akan haƙƙinsa ya cinye saboda baya jin tsoron ukubar da Allah zai masa yana ganin kan ba za a sakamako ba kun gane nan can yace wala yahubbu ala ta'amil miskin ko baya kwadaitarwa akan ciyar da taraka sai ce bi annahu la yarju thawaba saboda baya fatan samun lada a wurin Allah kaga nan bai jin tsoron ukuba can ko bai fatan samun mene lada a wurin Allah shi yasa ba zai kwadaitar akan ciyar da talakawa ba kima mun gane wannan Allah ka tsare mana imani shi ne wala ya hudu ala wa'ani miskin saboda bai imani da alkiyama shi yasa ma baya faɗaitarwa game da shi da talakawa وقد أمر الله باتقاء ذلك اليوم باستعداد له بالأعمال الصالحة حقيقة أن ملوكي يا أمرني da a ji tsoron wannan yini a kiyaye wannan yini ta hanyar yin guziri ta hanyar yin tattali da shiryawa ga wannan rana da me bil a'mali salihati da kyawawan ayyuka allati tunji min ahwali waɗanda su ne za su tsirtar da bawa daga wannan tashin hankali da za a samu a wannan rana a kiyama قال تعالى ألا من يشي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله كجب ورم ونين جزاء من شيء قدوا بعنا لا إله إلا الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله كجب ورم ونين جزاء من شيء ذا من يردكوا زوا بعنا أكتنسا كراءً إمام حمزة الكسائي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله كجزء ورن wannan yinin da ku dinnan za ku koma zuwa ga Allah a cikin sa ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون sannan za a ci kan yawo kowace rai abin da ta aikata alhali ba za a zalunce su ba jama'a ranar kiyama ba zalunci Allah ya ba da labari na fara'aita allazi tawalla shin baka ga wannan wanda ya bijire ba ya juya baya wa a'ta qalilan wa akda ya baya ɗan kaɗan ya kaskanta sauran dukiyar a inda huwa ilmu gaibi fa huwa yara yo wannan wai yana da wani ilimin gaibi ne da yake gani am lam yunabba bima fi sufi musa ko ko ba a bashi labarin abin da ke cikin takardun da Allah ya rubuta wa annabi annabi Musa bai na attawa wa Ibrahim alladhi waffa da annabi Ibrahim wanda ya riga ya shuɗe ya rasu ya rasu ya koma ga Allah ko ya riga ya cikan ya saƙon Allah Allah ta bi wajiratun wizra ukhra ku ji abin da Allah ya rubuta cewa babu wata rai da za ta ɗauki nauyin zulubin wata rai sannan wa an laysa lil insani illa ma sa'a wallahi aikin kowa kace yayi kanka Allah ba zai ɗauki aiki na ya baka ba ba kuma zai ɗauki aikin kai bani ba aiki na nawa ne aikin ka na kai jama'a mu fahimci wannan kada ka roƙo wani ya ce maka wani zai cece ka ƙarya yake yi aikin sa nasa ne kuma kai ma aikin ka na kai ya kana ta manna hotuna kana ta sa shi a riga kana yin sarka kana duk shirme ne ban kaura shi na rantse da Allah ƙarya ne shi ma ya san ƙarya yake kuma kai ma ka san ƙarya kace dan tun da kake baka taba jin wanda ya je lahirin gida ya bada labarin cewa kan ta uku ba ku babu aya babu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da tabbatar da wannan duk ta duniyoyi ne kawai da shaci faɗi kada yaudare ka malam eh me Allah ya ce wa an laysa lil insani illa ma sa'a kuma mutum ba shi da komai a wurin Allah sai abin da ya aikata Allah ce wa anna sa'yahu sawfa yura kuma ba wannan aikin nasa ne ba za a nuna mar a ranar alkiyama thumma yujzahu aljazaa alawfa sannan za a yi mar sakamako cikakke kaji ba tauyayye ba cikakken sakamako Allah zai wa kowa sannan ka sani wa anna ila rabbikal muntaha makara tana ga ubangijinka kowa in ya kare wani wani koma wajen Allah zai koma wa anna ila rabbikal muntaha to me rage Allah ya shi ku kiyaye wannan yin da za a mai shi da ku zuwa ga Allah a cikinsa sannan za a cikan yawa kowace rai abin da ta aikata alhali ba a zalunta su وقال سبحانه هكذا الله وأن تركيا تبتم من إيش واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا كتيا يوان من يندا باب وتري ذات إيتيننا ووتري ون أبناء أنفاني ولا يقبل منها عدل قبضاء أنسامة ون أيك النافلة باع ونرانا ولا تنفعها شفاعة babu wani ceto da zai amfane ta wala hum yusaruna kuma ba a taimakon sa a wannan rana Allah ya ji tsoro ku kiyaye wannan rana wa qala ta'ala haka nan Allah madaukaki ya ce wakhshaw yawma ku ji tsoron wani yini wanda la yajzi walidun an waladi mahaifi baya iya tsina na waɗansa kawai duk yadda mahaifinka yake ƙaunarka yake son ka Allah ya fi mahaifinka son ka duk yadda mahaifiyarka ke ƙaunarka take son ka Allah ya fi mahaifiyarka ƙaunarka amma a wannan rana Allah ya ce ku ji tsoro ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum ya ku mutane haka Allah ya ce ba masu imani ba wannan kiran da duk duniya ne يا أيها الناس يا كوتاني اتقوا ربكم ku ji tsoron ubangijinku waqshaw yawma ku ji tsoron wani yini wanda la yajzi walidun an waladi babu wani mahaifi da zai iya tsinana wa ɗansa wani amfani sai Allah ya ce mene ولا مولود هو جاز عن والده شيئا باب wani da da aka haifa da zai iya tsinana wa mahaifinsa wani abu a wannan rana Allah ce inna wa'ada Allah haqq lalle tabbas alƙawarin Allah gaske ne don haka fala taghurrannakum alhayat ad-dunya kada rayuwar duniya ta ruɗe ku kada rayuwar duniya ta ruɗe ku ولا يغرنكم بالله الغرور kada mai ruɗin mutane ga barin hanyar Allah ya ruɗe ku bar hanyar Allah Allahu akbar saboda Allah ya ƙara tsoratar da mu sai Allah ya ce su wurin cewa inna Allah indahu ilmu sa'a Allah shine wanda kadai yake da ilimin sanin yaushe kiyama za ta tsaya وينزل الغيث شي كدai ne ya san a lokacin da ruwan sama zai sauka wa ya'lamu ma fil arhami kuma Allah shine wanda ya san abin da ke cikin mahaifar mace kaji sannan wa ma tadri nafsun madha taksubu gada babu wata rai da ta san me za ta aikata gobe yanzu da Allah nan a cikin muna kwani ke tabbaci ma zai kai to in ka kai me za ka yi gobe kana da yakinin za ka yi asuba azhar la'asar magariba ishari kuma cikin jami'i wa ma tabi tadri nafsun madha taksibu ghadan babu wata rai da ta san me za ta aikata a gobe wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut babu wata rai da ta san a wace ƙasa za ta mutu an gani a wace ƙasa za ta mutu ma'ana kai din nan da za ta tambaye ka a wani wuri za ka mutu ka san mahaifiyarka ta haife ka a gidanku a ɗakinku amma wallahi baka san a ina za ka mutu ba ƙila za ka mutu ne a hanyar asibiti ƙila za ka mutu ne a hanyar neman abinci ƙila ka kudinta zuwa neman wajen sabon Allah za ka mutu a mota ne a hanya ne a ƙafa ne a'a kana kwance ne kana bacci babu wanda ya sani tare ne kuke ko ina ne ko kana ƙafa ko a zaune ba ta ko kunyan suwa ne da tana da bakan gare ne da na maruzu bai mace ba ka gani ashe ko a wani yanayi aina ma ta kuno yudrikumul maut duk inda kuka kasance mutuwa za ta riske ku a can matsalar mutuwa kun san jama'a kwaya ɗaya shi ba kun san matsalar ta inda kake guduwa kake zuwa da sunan tsira to a nan take kun gane karatu shi sabirin ne maganin mutuwa akwai kyawawan ayyuka kaɗai ta Allah da mutuwa bin Allah shi ne kuma maganin mutuwa ka je ma Allah kana ne kubutacciyar zuciya da kyawawan ayyuka wallahi ka tsira amma duk ƙarfinka duk wadatanka duk abin da kake da shi duk ƙarfin da kake da shi wallahi ka yi hasara ka gama yawo matuƙar za ka saba wa Allah sunanka sore Allah ka tsare wal iman bil yawmil akhir معناه أن تصدق بكل ما بعد الموت شي إيماني درانا تكرشي ما أنسى أن تصدق شينيك قسكة بكل ما بعد الموت تدك أبن جذيف رباي متوى من عذاب القبر تندق عذاب القبر ونعيمه دنيئة دراء سامو أشين قبر الله كريم سامو والبعث da tada mutane daga kabarbaran ba'da zalika bayan haka wal hisab da yin hisabi an gani kididdigar aiki kenan a kirga aiki ka ɗaya bayan ɗaya kana da ayyuka na alheri guda miliyan takwas kana da sabo guda miliyan goma o shi kenan al'amari ya lalace maka haka Allah ya faɗa a kana da munanan ayyuka guda dubu ɗari uku da ɗaya kana da kyawawan ayyuka guda miliyan takwas alhamdulillah ana tare mizanin awon ka zai yi zai rinjaye Allah ce wal wazn yawma ba wannan ba ba in kana maganin cewa ba za a tambayi wani ba ko zai zaga daga ta bayan fage to hatta annabi Muhammad sai Allah ya mar hisabi zai tambaye shi shi ne sai zai annaba Allah ya faɗi falanas'alanna alladhina usila ilaihim Allah sai ya rantsa yace na rantse da Allah sai mun tambayi waɗannan waɗanda muka aikawa da manzanni mu kenan ko wala nas'alanna al-mursalin su ma manzannin da muka aika wallahi sai mun tambaye su Allah ya ce fala naqussanna alaihim bi'ilm tabbas wallahi sai mun ba su labari bisa ga ilimi wa ma kunna ghaibina ba mu zama waɗanda ba sa nan ba ko waɗanda suke gafale ko rakkanannu game da wannan ainihin wasu abin da mutane suke aikatawa Allah ka tsare mana imani kai jama'a akwai aiki ba wal iqab wal mizan sai kai imani da cewa Allah zai yi awon ayyuka a wannan rana mai Allah ya ce wal wazn yawma idhin al haqq awon ayyuka a wannan ranar gaske ne faman sa'ulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun waɗanda ma'aunansu suka yi nauyi waɗannan su ne masu samun babban rabo Allah ka samu ne Allah ka nauye ya mizanin mu da kyawawan ayyukan a ranar kiyama Allah karɓa mana Allah ka ba mu ikon juwa kafin mutuwa wa man khaffat mawazinuhu amma wanda ma'aunansu suka yi fake-fake manzo Allah ya ce za a zo da mutum katon gardi malam bayan fa an yi awon ayyuka kuma kai ma za a auna ka wallahi man jabir za a auna ka wallahi alai za a auna ka tabbas manzo Allah ya ce za a ɗauki wani mutum ɗan lange-lange cikin muminai a ɗaura shi a kan mizani sai ya rinjaya sai a ce wannan na aljanna ne wuce manzo Allah za a zo da wani katon gardi malam gabje da mutum a ɗaura shi a kan mizanin awo amma wallahi bai kai nauyin fuffukin sauro ba la haula wala quwwata illa billah kaga an auna ayyuka ka kai kanka an auna ka haka Allah ya faɗi kuma ba zalunci a wannan ranar Allah ya ce wa nadau al mawazin al qist li yawm al qiyamah za mu aza ma'aunai na adalci a wannan ranar fala tuzlamu nafsun shay'a ba za a zalunci kowace rai komai ba وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها كودا أبدا متين أيك تابر ودم قاير مياشي زام دون إتا وكفى بنا حاسبين الله يشير اللي مودن من إسا ما سكي للدقل أيوكا ما ندولك الإيمان لولا والثواب da kyakkyawan sakamako da Allah ya biya wa in suka aikata mene ayyuka والعقاب da uquba horo azaba da Allah zai wa bayi wal jannati wan nar dole kai imani cewa akwai aljanna kuma akwai wuta wa bi kulli ma wasafa Allah bihi yawm al qiyamah kai dole ne sai kai imani da ranka takab na abin da Allah ya sifanta wannan rana ta al qiyamah shi ina dole ne Allah ya kira ta da sunaye da yawa za mu zo mu ji jama'a an gani wasamma bil yawmil akhir wa summiya bil yawmil akhir an ambaci wannan rana da cewa rana ta ƙarshe ne li ta'akhurihi 'anid dunya saboda yini ne wanda yana da jinkiri yana zuwa ne a ƙarshen duniya sai duniya ta ƙare kaf sai a fada ina alƙiyama ranar da ƙarshe yana da jinkiri ta da jinkiri gaban duniya وله أسماء كثيرة في القرآن sannan wannan ranar jama'a tana da sunaye masu yawa a cikin alkur'ani mai girma al'ula ta farko yawmul ba'fi ranan tashi ranan tashi Allahu akbar ni Allah ya faɗi game da yawmul ba'th hmm Allah ya ce wa yawma taqumu as-sa'a ranar da al-qiyama za ta tsaya yuqsimu al-mujrimuna ma labithu ghayra sa'a masu laifi za su dinga rantsuwa da Allah cewa wallahi a duniya ko kwana ɗaya ba su yi ba Allah ce ka zalika kanu ufakun kamar haka ne suka kasance suna ana kawar da su gaba da hanyar Allah shi ka zalika menene ka zalika yi ufakun lalina na manta ayata tunan mana ina an rabo min yau ka Allahu akbar almuhim Allah yake cewa fa hadha yawmul ba'th kun ga yau yau ne ranan ta da mutane walakinnakum kuntum la ta'lamun sai da kun kasance ba ku sani don haka Allah ya tashi kowa يوم يبعثهم الله جميعاً فينبئهم بما عملوا ranar da Allah zai tayar da su su duka sannan ya ba su labari game da abin da shi aikatawa ahsahu Allah wa nasu eh Allah ya kididdige kyawawan ayyukan da mun su ko sun manta ya sama a kiyama akwai ban mamaki za a tono maka abin da ka manta malam ka kalli tafi wannan ya kalla ya ce wani wani irin littafi ne musamman su laifi wa wuzi alkitab fatara almujrimina mushfiqina mimma fi za ka ga masu laifi suna cike da jin tsoro game da abin da ke cikin littafin su wa yaquluna suna cewa oh ma ni hadha kitab wani sai ga wani littafi ne la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha baya barin karamin laifi baya barin babba duk sai ya tattaro komai Allah ce wa wajadu ma amilu hadir za su sami abin da suka aikata a halarci a gabansu wala yadhlimu rabbuka ahada ubangiji ka baya zalunta wanda daga cikin bayi to jama'a wanda ita ce ranar tashi Allah ka samu ji a sa'a لأن فيه البعث والحياة بعد الموت saboda a cikinta ne za a tada mutane kuma suke rayuwa bayan sun mutu a da Allah rika shi kowa ba da sun karyata Allah a idza kunna idhaman nakhira yanzu ko da mun zama kasusuwa riddigaggu za a tada mu qalu tilka idan karratu khasira in ku haka ya faru lalle wannan komawa ne wanda ke cike da hasara Allah ta inna ma hiya zajratun wahida ai kadai wata girgizan kasa ce guda daya kasa ta tsatsage fa idahum bisahira sai ga ta farfajiyar alkiyama sun bayyana an yi tsoro ana jiran da faru Allah ka san kyakkyawan gashi a saniya ta biyu yawon khuruj ranar fitowa daga ina ƙabarbara li'anna fi khurujin nasi min umurihim min alhayati ukhra saboda a wannan ranar ne mutane za su fito daga cikin kabarbaran su zuwa ga wata rayuwar ta daban an gama ta duniya malam يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون Allah ce ranar da suke ake fitar da su yakhrujuna qira'ar kisa'i da hamza yukhrajuna ranar da ake fitar da su daga ina kaburbura sira'an suna masu gaggawa ka'annahum ila nusbin yukibun ko ila nasbin kamar suna tafiya zuwa ga tuta da aka kafa ta a ƙasa kamar yanzu misali muna nan nan ba tun bane sai mu hangi kangare can amma ga wata tuta can ana cewa ku zo zuwa ga wannan tutan ba wanda yake kauce wallahi يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا رانا دمي كرا زي كرا با وندي يتي كوش يوم الخروج لك سمجي أساعة في جماعة كنجي ranar ne mutane ke fitowa daga kaburburansu ila hayatin ukhra zuwa ga wata rayuwa ta daban bada duniya الثالثة سنة أخرى من سنة القيامة يوم القيامة راد الطيوة با مغانا زمان إيه هكذا كوني شكرو دبو همسون أطيب kara dubu arba'in ba magana ba fa ba fa irin kwanakin duniya ba eh ba ke ta wannan ayan gama a duniya ke magana abinci sa'i eh can sai dai yawan alkausara in ka bi manzon Allah ka sha alkausara in ka yi bid'a ba ka ba alkausara billahi la ilaha illa huwa in kai bid'a ka kirkiri ƙarya ka dingina wa annabi annabi bai ce ba kace ya ce ka aikata bai ce kai ba a wannan kishi kan ai sai da hali yayi ai kwarai Allah ka kare mana imani li'anna fihi qiyamun nas hisab a wannan rayani mutane za su tsaya a tsaye domin me hisabi yau bai yaqumun nasu li rabbil alamin ranar da mutane za su tashi su miƙe gawa ubangijin halittu baki daya rabi'an na hudu yawmuddini ranan addini yawmuddini ran sakamako kenan ko yace li anna fihi idanatul khalaqi saboda a wannan ranan ne ake duba ayyukan bayi ake kitsiya bayi shi ne idana za ma tutse mala wannan tutse shi a duniya yana shan ruwa da hannun hagu to wannan a duniya ke na mala amma an ja iya mala sai dukan mala'iku ai kwarai kowannen mu za a tutse mutum wa mujadatihim ala a'malihim da kuma yi musu sakamako akan ayyukansu الخامسة suna na biyar daga cikin sunayen alƙiyama yawmul fasli ranar rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya ranar rabewa tsakanin nagari da mugu ranar rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya ranar rabewa tsakanin munafiki da mai imani ranar rabewa tsakanin makaryaci da mai gaskiya ranar rabewa tsakanin masu mulki da talakawa ranar rabewa tsakanin iyaye da 'ya'ya ranar rabewa tsakanin makoci da makoci kowa wallahi ta maka hisabi duk wanda ka san kayan mu'amala da shi ta rayuwa yasa kakka yadda wani ya biyo ka bashi zuwa kiyama in kana da matsala da mutum a duniyar ne yi kokari warware a nan amma ya ce maka Allah ya isa ka gama yau kakka yadda kakka yadda ka ji lahirar haƙƙin wani kakka yadda wallahi ma kakka yadda ka ji alƙiyama da haƙin wani ka kaɗi Allah ka tsare don haka li'anna fihi fasla aw li'anna fihi faslu bayna an-nas bil 'adl a wannan ranar ne saboda akwai rabewa tsakanin mutane da adalci eh Allah zai rabe هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدوني ويل يومئذ للمكذبين كاد يوم الفصل ران الربيوة ران الله ذي ربيوة نقسيا سكان كريا لقسيا كمي آدنش الثالثة da shida yawmul hashr ranan taro eh ranan ne taro wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada za mu tattara su ranka takab ba za mu bar ko da mutum ɗaya ba kowa sai ya je kiyama malam duk wanda yake maka shi baya nan ƙarya yake wallahi sai Allah ya tare shi tunda Allah ya tada annabi Muhammad zai tsaye da shi a gabansa kuma ya bar tambaya waye kai waye ni waye su wasu ƴan tsirari ne za su ce musu ba maganin hisabi ba maganin azaba ƴan tsirari ne a cikin hadisin Allah ba shi da Allah ka tsare mu لأن فيه جمع الخلائق سبب الجزاء أقوي تذكر هلبتورا كتكب وحشرهم في موقف الحساب da kuma tsayar da su da tara su a wannan wurin mene da za ki tsari wa yawma yahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillah fa yaqulu a antum adlaltum ibadi haula am hum dallu sabil ويوم يحشرهم هو يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون واتقوا الله الذي إليه تحشرون لكن سمي متد يوى القرآن بامنا أنبتن دامنا أنبتن ولا يتم شيء سوى كذا تذو القرآن إن دولنا وجهه to kalman alhashru ta zo da yawa za a tara kowa ba za Allah ce ba za mu kyale ko mutum ɗaya ba kai sauro sai Allah ya tare shi sauro eh Allah ce ba za mu bar kowa ba mu zana ce hatta dabbobi za a tare su wacce suke da ƙaho ta tunkuyi mara ƙaho a ce turama in sun rama ta ce ku ni turaba ku zama turbaya a lokacin ne kafiri in yaga kawai dabbobi na narkewa suna zama ƙasa su ce ya laita ni kuntu turaba kai cona wayo ni Allah ina ma da zan zama ƙasa ni ma in huta ba maganar hutu ma ne ya fara shan gashi kenan ko asalin gashin kuma ma ne ta an je lahira Allah ka sani kyakkyawan ƙarshe. Sabi'an na bakwai yawmul jam'i ranar taro ranar taro لأن الله يجمع فيه الناس يجمع فيه الناس للجزاء saboda a wannan ranar Allah zai tattara mutane kaf don a yi musu hisabi ko يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن kaga aka ambace su ya guda a wani guda yawma yajma'u yawma yajma'ukum li yawmil jam'i ranan da Allah zai tara ku don wannan ranan taron Allah ya ce zalika yawmut taghabuni wannan yinin ita ce ranar kamunga a san kamun ga ita ce ranar bugun hanci da ce kya wani an bugi hancin shi ya kai mishi kun yi shuru an duke shi an mishi ne an marwayo an karɓe mai daraja an ba shi ne kakkantacce to kamar haka yana ta kafiri a duniya shi yana ganin ai ya gama cinyewa ya ji daɗi ya more ya yi wannan ya ci ya sha a'a sai an ji sai ga kai waɗannan ƙasƙantattun da yake ganin kamar su ba kowa ba ne kuma su ne wasu a wannan ranar shi yasa za ga ‘yan iska a wannan ranar matsiyatan za ka suna cewa malana la nara rijalan kunna na'udduhum min al-ashraf wai ya aka yi ne ba mu ga waɗannan mutanen da a duniya muna kirga su a cikin mafiya sharrin mutane ba kace kai attakhadnahu sukhriyan kai ko dai mun rike su ababen wa izgiri ne amma ba haka suke ba am zaghat anhum al-absar ko ko ganin su ne ya riga ya gushe ba ka gani daidai Allah ce inna zalika al-haqq lalle wannan gaskiya ne takhasumu ahli an-nar wannan rigima da musayen yawo da ƴan mutu za su dinga yi tabbas ya fara ranar kiyama Allah ka samu da imani lokacin ya tsare ko za mu tsaya a nan sai mu tashi akan na takwas ko yawon hisab Allah ka san bi kawo gashi abin da na karanta ya zama daidai Allah ya sani tare ya cikin lada wanda ne kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana baki daya bukatun alkhairi Allah ta'ala ka biya mana اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل اللهم إنا نعوذ بك من وجهك من الرياء والسمعة نعوذ بوجهك من الرياء والسمعة نعوذ بك أن نبتغي بعلمنا وجه غيرك ورضاك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته